الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin 28 ga watan rajar shekara ta 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai sha takwas ga watan daya shekara ta 2026 miladiya idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen sura ta 76 yau za mu tashi farkon sura ta saba'in da bakwai suratul mursalat kuma wannan shi ne darasinmu na farko a wannan masallaci mai albarka na zera wanda ke kundila gandun albasa muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا بعد بسم الله الله مدوكتين سركية والمرسلات عرفا didda kafin mu shiga ita wannan sura wato sura ce makiya wato an saukar da ita kafin annabi alaihi salatu wassalam ya hijira daga makka zuwa madina wannan shine kaulan wahidan domin tana da daga cikin surori waɗanda aka saukar da su farko farko domin ita ce sura ta talatin da uku idan ka faro inji wato idan ka lissafa asurorin da aka saukar daga ta ɗaya zuwa ta talatin da biyu ta sauka tsakanin suratul humaza wailun likulli da kuma suratul kahfi a tsakankanin su take sannan abin da yake kara tabbatar da cewa sura ce makkiya imamu bukhari yana da ruwaya daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace wata rana muna tare da annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi a cikin kogo amina kawai sai wata sura ta saukar masa ita yace suratul mursalat urfa sabai suna kiranta da wannan sunan dama suratul mursalat urfa ko a ce suratul mursalat ko suratul mursalat urfa kizo da haka annabi yana cikin biyata Abdullahi dan Mas'ud yace ina bibiyar bakinsa domin yana karanta ta danyarta ita sura lokacin ake saukan da ita yace muna zaura a nan kogon kawai sai wata mukijiya ta fito sai annabi alaihi salatu wasalam yace da su uqtuluha ku kaje ta yace nan da nan muka zabara fafta darnaha fa zahabat muka yi kan wannan mutum da sai ta salibe ta gudu sai annabi alaihi salatu wassalam yace uqiyat sharakum kama uqitum sharaha an tsare ta daga sharrin ku ba ku kashe ta ba kamar yadda aka tsare ku daga sharrin ta ba ta sare ku ba wannan ruwayar imam muslim ya fitar da ita kan tana kara ne tabbatar ma da cewa suratul mursalat sura ce makkiya sannan akwai ruwaya Abdullahi da Abbas da ya karbo daga daga Ummul Fadl Ummul Fadl mahaifiya ce gurin Abdullahi da Abbas take cewa wal mursalati kaziji yana karanta wal mursalati urfa sai take ya kai dana zakarta ni bi qira'atika hadhihi sura yace wallahi wannan karatun suratul mursalati da kake yi yanzu ka tunasar da ni domin ummul fadl ya ya ce ko kanwa gurin lubabatu mahaifiyar abdullahi da abbas ta ce ka tunatar da ni wato wannan sura ta ce domin inna ala akhiru ma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u biha fil maghrib ta ce ita ce surar karshe da na ji annabi alaihi salatu wasalam yana biyawa a sallan magarba ita suratul mursalat saboda haka wannan maganganun guda biyu sun tabbatar mana da cewa sura ce makkiya yar maka sannan kuma ayoyin ta hamsin shi ma ba sabani tana da ayoyi guda hamsin sannan tana magana ne akan abin da ya shafi tashin alkiyama tabbatar da cewa lallai akwai alkiyama domin mutum ya tabbatar da akwai alkiyama to duk wata ce gantaka da ake yi za ka ga babu shi a ciki amma ayyukanmu na yau da gobe suna tabbatar mana da cewa da yawa akwai wanda a lisanin hal ɗinsu da lisanin makal ba su yarda da alkiyama ba domin wanda ya yarda da alkiyama za ka ga akwai abubuwan da ba zai yi su ba kuma ayoyin da surorin da za mu shiga musamman na ƙasa-ƙasan nan kusan abubuwan da suke magana a kai kenan akan alkiyama saboda mafi yawanci surori ne gajejjeru kuma surori ne ɗan makka to sai Allah madaukakin sarki ya ce wal mursalati urfa Allah madaukakin sarki yana rantsuwa kamar da mun ja faɗa yana da ikon ya rantse da komai kai ne in za ka yi rantsuwa ko ni ba ya dama rantse da komai wasu da Allah madaukakin sarki ko da sifofin Allah to wal mursalati urfa abu huraira yace al-mursalati yace mala'ika ake nufi domin wasu sun fassara da cewa wato manzanni ake nufi wasu kuma ka ce a manzannin da Allah yake aikowa da wahayi to Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da su magana ta biyu kuma ka ce wal mursalati arba ana rantsuwa ne wato Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da iska wadda take bibiyar juna yayin tsokarta shi ne almursala fi arfa kamar yadda malam yake cewa akwai ruwa daga abu abu salih abu salih da yake cewa hiyar rusul manzanni ya ce ne manzannin waɗanne masu zuwa da iska domin akwai mala'ikan da yake kula da ruwa akwai mai kula da iska to idan kace manzannin ma to manzannin da suke kula da iska ake ne saboda haka babu wani cin karo a ciki amma wata ruwaya da ta suka yi al mala'ika al mursalat ya rufa su ne mala'iku Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke kula da iska shi kenan ka huta duk maganganun biyu maganganu guda biyu ka hada su fal'asifati asba sannan Allah yana rantsuwa da wato wato iskar da take tasowa guguwa mai tasowa da kura ita ce al'asifa ce asfa mai tasowa da rairayi da kura irin wannan ta taso za ga mutum bai rufe idan da waje kasa ko yayi ya shiga mar ido domin kamar yadda suke cewa al'asfu shine ai karmami faja'alahum ka'asfin ma'kul ko kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa wani silar ma na riha asifatan ko kaga wannan kalmar da yake nufi guguwa ko kuma wal hamdu dul asfi wal rayhan duk kalmar ta fito iska ne yayi to Allah ya rantsa da iska ne yayi dalilin da bai halatta mu rantsa da iska ba amma Allah ya halatta rantsa da komai to sai yake wal afal asibati asfa Allah yana rantsuwa da guguwa na uku wannan sirati na shira sannan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da iskar da take dauke da sanyi da rahama a cikin ta wanda take albishir cewa ruwa ya kusa zuwa ita ce annazarat wa huwa alladhi yursilu riyaha nushran ajra an-nabi'u nushran bayna yaday rahmati saboda haka iskar kenan wannan jiragi nashra ta hudu falfarika bi farda Allah yana rantsuwa da wato alfarikat shi ne wato mala'ikun da suke ɗauke da wahayi ko kuma alfarika Allah yana rantsuwa da ayoyin alkur'ani aya kowace aya yanzu ayar da ta biya wal mursalati Allah ya rantse da ita inna alaina kal kautsar Allah ya rantse da ita to shi ne wahayi da Allah ya saukar ta hanyar ayoyi me za ka kira da alfarika jami'in sa shine alfurqan tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi li'annaha tufarriqu bayna al-haqqi والبادي وبين طريق الهدى والضلال وبين الحلال والحرام شيء الفارق saboda haka Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da alfarika ayoyin alqur'ani wal mulki ya zikra sannan kuma Allah barka ga idan kace wato mala'iku ake nufi don maganganu biyu ne duk akan wayannan ayoyin da muke biya wacce iska ake magana wacce mala'iku to idan ka hada sai ka ce mala'ikan da yake da alaka da wannan ayar da aka biya shi kenan kawai idan an ce wato iska ce wanda take dauke da albushin na ruwan sama akwai mala'ikun da suke kula da ita Allah ya rantse da mala'iku da wannan iskar da suke ta wato ta'amuli da ita duka yayi to shi ne falmulki ya ce zikira sannan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da mala'ikun da suke tawowa da wahayi Abdullahi dan Mas'ud yace al-mursalati urba shi a gurin da yake iska ake nufi al-asifati asfa wan najirati najra yace inna riya yace gaba ɗaya iska ce. haka ma Abdullahi da Abbas ya faɗa haka mujahid da Qatada da Abu Salim duk ruwayan su kenan abu jami ma cewa na kira ce na kiran almara ruwan sama ba cin karo a ciki duka maganganun da suka kawo to Allah madaukakin sarki ya rantse da wannan gaji yana cewa wa arsalna riyaha lawaqiha to irin wannan iska ta annashira din kenan shi wannan shirati nashira fal fariqati farqa fal mulqiyati zikra sai Allah madaukakin sarki yace uzran wato suna masu uzran masu ba da hanzari mala'ikun da za su zo su ba da hanzari su kawo hanzari aunuzuran ko kuma wato kashe ne gargaɗi ke saboda haka auzura auzura wanda za su zo da wato gargaɗi ko kashe ne yani almala'ika Allah ya kama soji ma ne kuma cewa mala'iku ake nufi fa inna tanzilu bi amrillahi ala rusuli domin mala'iku suna sakowa ne da umarnin ubangiji madaukakin sarki zuwa ga manzara wato ga manzanni shine wato wannan ma'uduran a wani din inda ma tu'aduna mawaqi'a Allah madaukakin sarki oke to ya
إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أسكتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce inna ma tu'aduna lawaqi'a tabbas kai abin da ake muku alƙawari da shi na alkiyama lawaqi'a mai faruwa ne lallai alkiyama za ta faru kar ka dauka cewa daga Kano sai ka nuna a'a alkiyama akwai ta fai idan nujumu mudumisat kamar ka tambaya ya yanayin yake sai Allah madaukakin sarki yake idan hasken taurari ya bushe gaba ɗaya wannan hasken na taurari gaba ɗaya wai zan nujumu kadar kenan gaba ɗaya hasken sai a tafiyar da shi ne dumisat wai idan sama'u furijat sannan kuma lokacin da za a buɗe sama wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba za a buɗe sammai gaba ɗaya idan sama'u shaqqat idan sama'u fadar ta kike sai a bude ta gaba daya kamar yadda ake yayi rufi haka za a bude sama to shine Allah madaukakin sarki yace wa idan jibalu nusifat ita wannan kiyamar da ake biya ma tabbas akwai ta shine ranar da duwatsu za a nike wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata da katan wahida Allah yace mana lallai wato za a dauko kasa gaba ɗaya wani jibalu da duwar wasu a nufin su nikewa wa yasa dole ka anil jibali fa qul yansifu ha rabbi nasfa kai zaru ha ka sassafa la taradiya aywajan wala amta saboda haka duka duwatsu da kake gani kake ji da gani su ma za a nike su kamar yaki haka za a mai da su shine wai zal jibalu nusifa sai Allah madaukakin sarki yace wai zal rusulu usqita su kuma manzanni idan wato aka sanya musu wani lokaci lokacin ne lokacin da za a yi musu tambaya wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna mursali saboda haka akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai sai da annabawa ya tambaye su da manzanni ballantana kai ko ni to shi ne wai zan rusu da uqitat li ayyi yawmin ujilat zuwa ga wannan yini ne ake jinkiri ake daga kafa ake jinkiri sai Allah yake li yawmil fasl zuwa ga ranar wato ranar rarrabewa ranar rarrabewa kuma ita ce ranar alkiyama shine yawmul fasl wa ma adraka ma yawmul fasl me yasa nake ka wace ce wace rana ce ranar rarrabewa me yasa nake ka sai Allah yake wani yawma idin lil mukazzibi lalle azaba ta tabbata ga waɗanda suke almukazzibi na masu ƙaryata ranar alkiyama shine malam yake ai wailul lahum min azabillahi gada azaba ta tabbata a gare su ranar alkiyama gobe gobe alkiyama sai Allah yake ne ألم يهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce alam nuhliki al-awwalin kin ba mahalakar da na farko ba thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muka biyo bayan su da wasu daban kazalika na fa'alu bil mujrimin kamar haka muke yi wa mujrimai waɗanda suke kangaye wailun yawma idin lil mukazzibin haqiqa azaba ta tabbata ga masu ƙaryatawa man yace alam nuhliki al-awwalin yani min al-mukazzibin lil rusul al-mukhalifina lima ja lamma ja'uhum bihi Allah madaukakin sarki bai halakar da wato masu ƙaryata manzannin da suka zo a farko ba annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya halakar da mutanensa da ruwa ruwan tufana saboda sun ƙaryata shi haka adawa da samudawa sai Allah ya tambaye ka kin ba ma halakar da mabiya wa'annan manzannin ba ba ma halakar da su ba sun mana su biya wa mana akhirin sannan muka biyo bayan su min man asbahu da waɗanda suke kamance teliya da su wajen sabo da saba wa annabawa to sai Allah yake kazalika na fa'alu bil mujrimin kar ka dauka mun gaba kenan yadda muke yi wayan ta haka za mu rike wa waɗanda suke mujrimai haka muke yi ga mujrimai wani yawa idin lil mukaddibin hakika azaba ta tabbata lil mukaddibin ga masu karyatawa waɗanda suke karyata sabon Allah madaukakin sarki da ya aiko annabawa da shi sai Allah yake ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين
Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu halice ku daga ruwa wulakantacce ba fajalnahu fi qararin makin sannan muka sanya shi a wata matabbata wato makin wanda take mai tsaro ila nadarin zuwa ga wani lokaci ma'alumi sananne wata shida ko bakwai ko takwas ko tara faqadarna a wata kira'ar faqadarna faqadarna sai muka tsara fanyamar kadir ma dalla da masu tsarawa inji Allah a wata kira'ar faqadarna muka tsara daki daki فنعم القادرون ما دلنا da masu tsarawa wailun yawma idin lil mukazzibin hakika azaba ta tabbata ga masu karyatawa malam yace anan alam nakhluqukum ay da'idul asirun bin nisba ba ma halice ku daga ruwa wulakantacce ba mani idan mutum ya fitar da shi baya so ya zauna a jikinsa da wuri yake zuwa yawanci da wuri majina ce ta fita amma daga jikin da take amma baka bukatar ta to shi ne ma da yake cewa da'ifun haqirun bin nisbati ila qudratil bari azza wa jalla sai Allah yake daga wannan wulakantaccen ruwan da kake daga kai yanzu basarake ne kai ko malami ko attajiri ko mai sarauta duk yadda kake ji ka kai ka komo daga wannan abu aka halice ka kowa yake to shi ne Allah madaukakin sarki yace ba daga wannan muka halice ka wulakantaccen ruwa ba faja'alnahu fi qararin sannan muka sanya shi a wani guri wanda yake matabbaci majinu mai tsaro domin tsaron da Allah yake bawa wato me yake kiran sa dugon mani ba da wannan tsaron ba da tuni ba kai za a samu ba tuni kada amma Allah ya kai shi cikin mahaifa ya ba shi tsaro inda za a fito ma da abubuwan da aka bawa mahaifa tsaro za ka kama mai to amma Allah madaukakin sarki ya tsare ka har ka samu babban ni'ima da Allah ya fara yi wa dan adam kenan kafin ta musulunci cewa ya tsare komai ko mazan da aka samu kusan miliyoyi ne da aka kashe sauran kai kaɗai aka zaɓa ka fito aka tsaye ka bayan ka fito yanzu kuma aka ci gaba da kula da kai sannan Allah ya taimake ka ka zama musulmi to wayannan ni'imomin shi za Allah ya ce wa in ta'utu ni'matan lahi la tuhsuha ai har da ni'imar fito da kai duniya ka san mutum nawa aka kawar kai ka zo baka sani ba miliyoyi ne da yawa suka tafi tun daga farko a biology za a gaya ma yana guda ɗaya ɗaya zai fashe ya zama biyu ya koma ishirin da uku ya koma haka za a yi ta gaya ma ya ce waɗin kawai iya abin da suka sani suka gaya ma amma ilimin ya fi ƙarfin ɗan adam to Allah madaukakin sarkin kisa yake cewa fa ja'alnahu fi qararin mutum muka sanya shi nawa nawa akai wanda ake sawa a cikin kwalaba a ce ma ya lalace nawa ake har waɗanda suke zuwa a harkar tira ana yin wato kwankwai kwan asa shi ma za a ce ma ya lalace wani ma an raine da an ɗauko an sa a cikin mahaifar daga baya a ce ma ya lalace saboda ba rainan Allah bane na ɗan adam amma na ga wanda ya yi ga shi nan kuma ka je ka ji ka tambaya ka ji wannan miliyoyin da ake kashewa yanzu in ana so a raini mamani ya fara zama ya kwari a sashi a mahaifa ka ji miliyoyi kai nawa ka ba Allah ya kyale ka ko kuma ba ka bayar ba to shine Allah madaukakin sarki yake fa da Allahu fi qararin makin muka sanya shi a matabbata ai jama'anahu muka tattaro shi ya rayu ne cikin mahaifa huwa qararul ma'i min ar-rajul wal mar'a shine matabbatar wato tugon mani namiji da kuma maniyin mace wa rahimu ma'adul lidalik ita ko mahaifa ita ce wato matattara inda ake ajiye mutum akan haka ya Allah yake ila qadarin ma'lum ay ila muddatin muayyana min sittati ashhurin aw tis'ati ashhurin daga wata shida zuwa wata tara dama wata shida mun sha wannan magana cewa ana iya in aka haifi yaro wata shida a gidanka to ɗanka ne yawwa ɗanka ne sai ko kuma wata tara wani hana kala shi zai ce ba kadarna mu muka tsara domin kaddara tsari kenan fa ne amal qadir Allah yake madalla da masu tsarawa wailun yawmin jillin mukazzibi hakika azaba ta tabbata ga masu karyatawa sai Allah yake ni ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce alam na ja'al al-ardh kifata shin ba mu sanya ƙasa ta zama matattara ba ahya'an kamar ka tambaya matattaran ne sai Allah ya ce ahya'an matattaran rayayyu ga suna akan ƙasa duk ga muna wa amwatan da matattu su kuma matattu duk suna ƙarƙashin ƙasar to saboda haka ƙasa Allah ya ce ba mu sanya ta zama matattaran rayayyu da matattu ba shine sifatin din ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya Allah yake muka sanya wato duwatsu a cikin kasar shamihatin waɗanda suke manya manya masu tsawo shine shamihatin wa wa wa atqainakum sannan muka shayar da ku ma'an wani irin ruwa furatan mai daɗi ka rika samun ruwa yanzu kawai da ka kwakulo ya fito ana sai ko ina za ka gana ta bohol duk da cewa nan da wasu shekaru kamar da masana suke faɗa nan da shekara ashirin gaba ɗaya bohol na an tsaga bala ba ruwa domin illar shi ne wato duk idanun ruwan gaba ɗaya za ku ga gaba ɗaya kau da su ake dam dam ɗin da muke da su yanzu gaba ɗaya gine guraren ake shi kuma ruwa nema wa kansa guri yake asali abin da ya sa da a cikin gari ake yawan samun ruwa cikin garuruwa saboda za ka duk jekunan ba akwai kududdufai akwai inda ruwa yake tsayawa to amma yanzu za ka ga wasu wuraren da suke da ruwan ma yanzu ko irin wajen tudun yi waɗannan akwai wuraren da ruwan su ya ƙasa to duk an gina wuraren da ruwan yake zuwa ya zauna to shi ne masana ke cewa nan da shekara ashirin da yawa ruwa in dai ba hanya aka samar ba gwamnati ta zo ta samar da hanya to ruwa zai tafi har wanda yake da ruwa din zai kaje kuma duk wanda yake da ni matsayi a harkar science zai gane cewa lallai ruwa zai kaje to Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa shin ba mu wa askaina kun ma an furata wannan ruwan da kuke samu kuna ja wato daga daga ƙasa yana fitowa mu muka shayar da ku ruwa wanda yake azban zulalan min sahab wato mai daɗi wanda ya gangaro daga girgije wani yawan jillin mukaddimi lallai wato azaba ta tabbata a wannan yinin lil mukaddimi daga waɗanda suke karyatawa sai Allah ya ce انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة كفر ويل يومئذ للمكذبين
Allah ya ce in da ne ku ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibu zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawa ku tafi zuwa gare shi in da ne ku ila zillin ku tafi zuwa ga wata inuwa bi sanati shu'ab ma'abodiyar wato rassa guda uku ita wannan inuwar la walin ba kuma yiwa bace wanda za a fake a jikinta wala yughni min Allah kuma ba za ta wadatar daga mutum gabarin wato jin zafin harshen wuta ba inna hadar ni sannan wutar tana yin tana jeho bisharari da wani irin tarbatsi kal asir ko ka ta gini ne tarbatsin ka san wani lokacin aka kunna wuta ai za ka idan tana ji musamman ta samu rairayi za ka hawa wani ƙara take tana fitar da wani abu yana sama to wannan darbatsin da take yi shi abin da take fitarwa ba wadan kankani ba ne za ka gani saboda girman sa yadda ka san gini haka take wurgo shi shine tarbiyyar sharani kalkasiri kamar ƙatar tsoro shi ne alkasir ko ƙatuwar katanga sai Allah ya ce ka annahu jimalatun kai ka ce raƙuma ne ba haka wasu suka fassara amma jimalatin wasu suka ce wato kai ka ce raƙuma ne haka yake subur wanda suke ba a cikin raƙuma domin subur asali jam'i ne na asfar asfar kuma yalo kenan babu kuma ya raƙumi yalo to saboda idan kala ta yi duhu ta turu sosai za ga baki take bayarwa kamar kore idan ka je gurin da yake yayi kore kyar koren ya samu ruwa da ya gabata kalar baki za ta baka daga nesa to shi ma sai ka wato kwatanta raƙumi da sufur baƙaƙe ake nufi kamar yadda Abdullahi da Abbas ya fasa sufurin nan bi ma'ana sudu wato baƙaƙe shine ka annahu jimalatun sufur kai ka ce raƙuma ne baƙaƙe abinda take wurgawa ita wutar wailun yawan idin lil mukazzibin hakika azaba ta tabbata a wannan yini ga masu karyatawa mali yake yaqulu ta'ala mukhbiran anil kuffar al mukazzibin bil ma'ad Allah yana ba da labarin ne ga kafiran da suke karyata ranar sakamako ranar alkiyama wal jaza da ranar sakamako wal jannati wal nar da masu karyata wuta da aljanna annahu yuqalu lahu yawm al qiyama lallai za a tere zuwa ranar kiyama in tadiku ila ma kuntum bihi tukadibu ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna karyatawa in tadiku ila zillin ku tafi zuwa ga wata inuwa bi salatu sham wanda take da mabociyar rasa guda uku yani lamun nari idan ta ba wata ila ma hudu kan ita hanyar wuta idan ta miƙe sannan a hayaki ya biyo ta to saboda tsananin ta za ta ga kamar ta yi rasa guda uku to wannan rasan da ta yi guda uku a sama lazari ne ba fa inuwa ba ce da za a faki wala yubni min al-lahadi kuma ba za ta wato tsiratar da mutum daga harshen kutar ba dan mutum ya fashe a jikin wannan inuwar ba za ta hana shi jin zafi ba shine wala yubni min al-lahab ai kullu dukhan al-muqabil Allah la zalila huwa fi nafsihi inna hada min kararin kalqasr tana jebo da tsatsatsi wato kalqasin kamar katan tsaki ko gasuwa katanga shine ma da yake da dayar shararu min lahi hakal asri kamar da Allah abbas yake karhusun kamar katanga aka ibn abbas shi ma ya fada haka shi ma katara da mujahid suka ce aikal usul ko ko ce ya ne usul shajar kai ka ce kusurciyar bishiya ne abin da bishiyar wato haya ta wutar take fitarwa ka annahu jumalatun suburkan ibn suri kamar baka jara kuma wannan fasarar mujahid da hakan basari da imam qatada haka ibn jarir tabari da abdullah da abbas suka kawo haka ma sa'id ibn jubair yace jimalatin subur kamar baka jara kuma aike ne wasu malamai kuma suka ce ai hibalin subur kamar wato irin irin murtuka murtuka igiya wanda ake daure raƙuma manya wato shi ne jum jami ne na jumbal wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal idan aljamal anan malamin da ya ba rakun yake ne ba irin kasuwar mutsikin jiyar igiya da ake daura rakumi kaga dai ba yadda za a ce shiga cikin kofar allura shine wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sandin khiya har sai idan wannan bincike ke rike za ta shiga ta kofar allura nan wa alfulan kuma ba zai yi ba to shi ne ka annahu jamalatun subur kai ka ce wato manyan raƙuma ne wanda suke baƙaƙe wani ne mai zillin mukaddidin azaba ta tabbata a wannan yini ga masu karyatawa sai Allah yake هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce hada yan mulayen tekun wannan yini ne da ba wanda zai magana ai la ya takallamu da ba mai magana wala yuzanu lahum bara ba su izini ba fa yatadirun ballan tare su ba da yake hanzari ce wallahi abin da yasa aka yi kaza ai kaza ne ba ma damar magana ai la yadiruna ala kalam ba su da ikon yin magana wala yuzanu lahum in yatadiru bara ba su izini ba ballan tare su ba da hanzari bal kad qamat alaihim hujja domin an kafa musu hujja wa qad alqawlu alaihim bima zalamu domin azaba ta tabbata a gare su saboda da zaluncin da suke fa hum la yantiquna ba za su magana ba malai ce wa arasatil qiyamati halat fi farfaji alqiyama mataki mataki wa rabbu ta'ala yuqbiru ala hadhihi alhala taratan wani lokacin Allah madaukakin sarki ya ce ba za a yi magana ba wani lokacin duk ma da ta alkurani ne ji a zai ci kuma wani lokacin zai ji an ce sun malanta kun fice na tuni illa an karu wallahi rabbi na ma kunna mujin ai nan magana take to kuma an ce ga ku ba za su yi magana ba irin wayannan ayoyin zaka tattara ka tura su ba su katil kazzab ka ce yanzu ma bayani dan Allah ya ce ba za a yi magana ba nan kuma ga ne in irin su kawai zaka tattaro kawai ta ɗebo su kawai ka wayi ka ce yaya kuma ba fasara da kake so ba ta qur'ani kake so tunda ya hana annabi shi kuma yana yi sai da ya shi zai gaya ma me ake nufi da ayar Allah ya ce ba za a yi ba za su magana ba kuma wani gurin sai a zo a gaya ma ga shi yan wuta na magana har ana gaya mana a wasu surorin cewa a yau ma nafsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kasab قالوا لما شهدتم علينا قالوا أتقنا الله الذي أتقى كل شيء دو إن آيوين كتكتروا سكوت كتورا وسكتين ما بياني bayani ba ne wa domin ka hana annabi ne kuma kai kane to shi ne anan malai yake farfajiya alkiyama mataki mataki in kana so ka gane ya alkiyama ta tafi kawai ka tafi airport duk wanda ya gama yin tafiya ya bar kasa ko to zai ga wutar alkiyama zalla ko ta wannan bangare wannan matakin da ake faɗa akwai gurin da ka je ba kai za ka tafi ba ba ruwan su kawai jakar ka za a duba akwai ko ko ran kai dade akwai gurin da ka je ko ba da kanka ba kai ake bukata akwai gurin da kuma ka je kai da jakar ake bukata gaba ɗayan ku sannan a wannan yanayin za ka ga kaga mutum abokin ka ne kun gaisa zai kawo kaya ka ce wallahi ba za ka karba ba to alkiyama ba haka take aiki ba a karban kaya in ko ka karba za ka gane gurata akwai gurin da za a zo ana zuwa sai dai ka daga mar hannu ba kai ba shi ko rabu to haka hoton alkiyama yake sannan akwai gurin da za a je za ka gane cewa lallai akwai waɗanda ba sau bai yawa saboda ta bane kira ana zuwa ku gaba ɗaya kuna gumi amma yana zuwa ne ga ɗaya kansa kawai ya wuce saboda bai ɗebo lodi ba kai ko ka ɗebo lodi sai ka ɗaya amma hisabi haka hoton aljiya mai to mataki mataki ne akwai gurin manyan ba za ka kana towa musamman in baka zo da kaya ba kana towa ko kana kawai ranka ya daɗe za a ce zo ka wuce to akwai wanda alkiyama su ma malaiku za su yi ranka ya daɗe zo ka wuce amma akwai na kana towa da shi za a ce wuce musamman da da da wannan yan biya ji din yan bas fasila kana zuwa kuma mutum ko a mu da muke kananan maran kai dade idan mutum ya duba kaya a ni din a matsayina na almajiri da na to da yanzu an loje kina a hannu ina ko kallo na ba za ki ba zan wuce kawai amma wanda ya dole da miki miki za a ce koma talatin da bakwai aka ce kasa arba'in da biyar ya ɗebo kaya guda biyar ya zuba a cikin sai dawo a ce ba ta yi ba ko ba haka bane to haka alkiyama take a kowanne da ya zo zai wuce lafiya lau ya je ya yi awa ɗaya yana jiran ku ku kuna zana hisabi domin ka zo kaya ya aiki kuma tun daga nan a tafiya haka ne a dawowa ma haka ka zo goro ka zo doya ka zo dankali ka zo abubuwa iri iri sun cika ma kaya da ka je sai ka ga kawai su kan jami'an tsaro daga nan za su fara raina ba hankali za a yi domin ka dai abubuwan da dole sai an bincika amma mutum ya to daga cikin yadda kansa briefcase din sa hannu ya to dan sai shi ba za ka gane to Allah ya kiyaye ranka da shi kuje je kawai akwai wanda da ka da zai ranka da shi sai ma sai ma ranka da shi wai ba ka a tare da kai ba su wata da ka nuna an duba shi kenan sai ka wuce amma ni kaya ka ga yadda ake wulakanci a wajen to an kiyama ma wallahi haka hoton ke haka ba sai shi da aure da kawai saka da doka yawa ai isa ne misali da wannan in ba ka in kai zo ka wuce lafiya saka da doka amma na in ka doka ya duk yanzu sai an duba sai an duba su so da haka hoton ko da yaushe na shiga iya ko ji wallahi hoton alkiyama nake da zalla shi ne ballan jana kuma ka wuce nan shi ma ita kanta haramin shi ma idan ka je kana tsawaji ka kara da rawa hoton alkiyama ai ya kamata wanda yake da hali ba yake fita ya je umara ko haji ya kara tsoron Allah ya kara jin tsoron Allah domin hoton alkiyama zalla ka je ka gano ka dawo to shi ne ma ne yake gaya mana filin alkiyama mataki mataki sai yake wani yau mai jinin mukaddimin azaba ta tabbata ga masu karyatawa sai Allah yake ne هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين Allah madaukakin sarki yace hada yawmul fasli wannan ita ce ranar rarrabewa mala ranar da Allah zai rarrabe tsakanin wanda ya kashe da waɗanda aka kashe an gane ko jama'a na ku Allah yace ban tattaro ku gaba daya wal awwalina da mutanen farko tun daga zamanin annabi Nuhu annabi Adam alaihi salatu wassalam gaba daya fa in kana lakum kaidun in kuna da wasu dabaru da wani kaidi da dabaru da kuke ai ga mutum a nan yanzu ya yi abubuwa na ta'annaji irin ne amma yana da yan sanda yana da alkalai yana da lauyoyi yana da kuɗi yana da abubuwa iri iri sai gari yana yawan sa gari to sai Allah madaukakin sarki kai a duniya sai Allah ya ce to in kana da wasu dabarun da kai a duniya kan Allah ke yanzu ba ka yi a nan shi ne fa in kana lakum kaidun fakidun ba dabaru ko harkar kwantizm ko harkar kwaya yanzu ta sa wato mutum ya zo yanzu banda tashin hankali a cewa mutum ya tsallaka ya iya kashe mutane a ƙasar musulmi wannan abu wallahi karfe ɗin dare sai in farka kawai in duba ko yanzu ɗan adam musulmi za ka iya tsallaka ka kashe mutane ba sai wanda yi dai dai har bakwai ko zan me nake tunowa gaba ɗaya wato kalla ta daban shine tunowa nake ni yanzu ya na hudu auna za ka da kanka ƴaƴanka da matarka ake waya ya za ka ji shi ne ko abin da za ka shi ne imani zai shige ka auna za ka idan ƴaƴanka aka yi wa eh shi ne ko ba ko ba za ka gane karatun ba ka auna da naka yayan yanzu yadda kake shiga gida su yi mara ba suna murna ka dawo yanzu kawai kai ake yi wannan wato abin da ta ji hankali matuƙa matuƙar ta ji hankali eh yadda malam nasir liman da yake dan layin tilaki mutum yau a nan kantinsa ba har kantinsa ya nuna mana kanti ne da shi na provision a nan kofar nan ba ko wani abu taji a taji bane da za a ce kaza cewa wai ya tsare ba daya shi ma ko shi yomin ne mai neman na kansa ne ko kuma abin da zai ƙara ɗaure ba kai ka san cewa shi wannan umar ɗin wanda ya yi wato gangli daɗin harkar da ya ja shi ne dai su ne dai suka kashe wannan mata da ɗaya uwarta ta tudun yola kuma ɗaya daga cikin ƙanwar mahaifiyarsa mahaifinsa ƙanwar mahaifiya ce ɗaya daga ciki sannan ya yi da kwakule wido a nan haka su ne wanda aka kwakule wido sannan ita wannan baiwa Allah ƙanwar mahaifinsa ce ba ƙanwar mahaifi in ba kwartizm ba kun san yanzu kwartizm mutane suna mamaki kwartizm yanzu wallahi tallahi ya shigo mutanen mu shi ne za a ce ya zubar da jini sai ka bayar da kai sacrifice wai muna tattauna da wani ɗaji yana cewa wai ai ba shi ba na ce ha ai su kamar boka ne ne zubin jinin kawai ake so ka zuba kuma za a gaya ma waɗanda suke na kusa da kwaya da kwartizm yanzu su ne illolin da suke damun al'ummar kwaya in ana so a magance wannan to lallai sai an magance kwaya da kwaya da kwalfizo wannan abin kai eh wannan abubuwan guda biyu kawai za ka auna da kwaya kwalfizo su ka ina da amma imani lafiya ne ba da ra'ayi ya bari kaza ma idan ka ɗebo kaji in ka rada wannan karaɗe ai za ka yi sosai ka rada duka ko kaji yanzu ka rada ɗaya su kawai bayan ka ba kai ta rada su wani da abokin mu malami ne yana dai daga makotansu ne a can yana cikin wanda suka rika wani ɗebo ba yana yana bayanin mataki ne cewa ya ɗaya daga ciki da aka saka a mata wani abu karamar yarinya sai da ya fito ta tsiya wallahi da abin kawai na zaddara kayana na tashi na ina da uzuri yana faɗa da su suka yi aka yi ta communication din nan majalis to wannan al'umma ina ba dole ne ta ganin masifa iri iri ba sannan wani abin ta kai shi wai al'ummar mu ta kai lalacewar da yanzu da rana ɗan uwanku za su rika ihu ku shiru ba da irin ba ma da hawo la ilaha illallah la yakadu ne yaqawuna hadisa wata irin al'umma muke ciki haka a ce ai ko na tsarar kaji ka za a makota suna ta ihu ai ta ne ko amma ana jin wai makota zai zo a ita ba da labari wai suna ta ihu to me kuka yi ba fa kafe din dare ba kafe din dare ne mutum zai iya cewa a akwai kuma unguwa irin tsorayi tanan nan bangaren ai ka ga a nan bangaren ke kafe tana nan kuma ka je tanan nan bangaren ai tsorayi ce a cikin da ko ina za ka je ka tarar da gida wa aiki daya ba ma ta gida duk a san kuce take tsorayi a unguwa irin tsorayi to barin gaya ma ita mutuwa in ma ba ka fito kana kwance ma mutum nawa ne suna kwance a garin suka mutu al'ummar mu ta kai matakin da yanzu dan uwan ka zai rika neman agaji ta juru rayuka rayuka har bakwai ina wannan abu da take hankali wallahi kuma al'ummar mu in tana gani irin wannan abubuwan suna ta faruwa Allah zai zara hannunta hannunsa daga kanta Allah wata irin al'umma ce wannan wata rana lokacin mara bukatun isra'il kafin ya bar dal'udu kun san a shekarun baya can nan jiya can nan shi ko matsalar da ake fama da su kawai yan fashi gidajen manyan masu kuɗi sai a ce ma yan fashi sun je a wannan lokacin an yi fashi da magarba to a nan tsallaken wajen dal'udu inda suke nan ɗan manyan gidajen nan bayan sallar magarba ko sallar magarba ko ita wai kawai sai liman liman ya dau lafi ya yake jama'a ba ma na lafi ka sai ke ga mutane jama'a an ga mana fa mun ci wajen lafi dan fashi sun shiga gidaje duk maza suna masallaci to shi mala yana zaune a cikin masallacin yace kuma sai kuma sai a tsaya ana rada yace bude lafi ka ka fada ka fada da kai ƴaƴan mu za mu bari da matan mu duk aka je su saboda haka kuma za su yi da aka wari a gargar ɗan kwanci sai suka gudu na yau yawa ina ce wata ce aka gani mace yanzu za ka ji ana yan sa ido a je a ga ya hizba ga wani yana kawo mata gidan mutane amma yanzu kai Allah kada ka ƙara mu ta mana irin wannan wayannan bayan Allah kuma da suka rasu Allah ya ji kan shi kuma wannan bawan Allah Allah ya bashi wato juriya da dangana kaji ma da naga wani bidiyo an sako wayan jarida suna tambaye to ba daidai bane ba daidai bane yanzu da yanzu na halin za ka dukan ba abin yi muna jin ciwon sa wanda aka yi wannan abin wai shi za ka tambaya wai ya ta ji wai da ka zo da Allah wai wannan tambaya ce wallahi wannan dan jarida bai san me yake ba ba ya jikin shi a tsarin gaba daya ai kamar kwanan nan ne wani yaron wani wani kanin mu da ya je dan wata ta samu matsala na wasa da kibiya ce kibiyar ta soke ida ana ta fama a asibiti wai kawai da je gurin wani likitan ido ya ga yaro ne ba mata ji yasa suna ji ta biyu ko ta farko wai ya ga mata cewa idan an cewa mutu nake kowa ya faɗi wannan bai san me yake ba kwata kwata da zan yake ba ba a zuwa mu domin ciwo da biyu ka tsara ba trauma din nan bai ba kai saka warkar da shi da kanka ba balarabe yanzu balarabe kallon nan misira yanzu idan mutum ya je duba shi wata bai wa Allah muna jira da tana zaune a a a matakan tana cewa ina babanta ya je daga nan ya tafi ya samu wasu matsaloli da ya zo a nan sai da ya zama zautacce ma amma da ya je can likitoci suka rika faɗa suka ce waye ce ma kana da kaza iya wannan kalmar kawai sai fara jin sauki cewa wanda ya ce ma kana da kaza ba wani aiki da suka ce za a ba wani aiki wallahi kwaya aka waje ya ya dawo ba aikin da ake ba wata kanwar mahaifiyarmu irin public dan clinic din nan ta shiga a nan cikin gari tana shiga da aka duba ta ce tana ɗan jin zazzabi ne wanda ta duba ta tana duba wata cewa ta yi hajiya ta ce na ta ce ke kare kika zo aka ce ta ce ni kare nan ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce yan nan da ya faru ta ce a emergency ya kamata murtala ya kamata ki tafi kin ga jinin ki ko yadda ya hau ta ce wallahi malam yusuf kafin ka ce ni wannan na fara cikewa da gudu kace ke ga jikina na rawa wai lallai maza maza a tafi emergency ba shi na yi a wannan kwata kwata babu to so da haka al'ummar mu ta yi lalacewa da ba ma tsammanin mun kai haka wallahi ba ma ba mu tsammanin mun kai lalacewa mu ta kai haka ba gaba ɗaya ba za mu iya taimakon junan mu ba yanzu ba mu da tsaro a gidan ka ma ka da tsaro gidan ka da rana ba da daddare ba gidan ka Allah ya tsawo to Allah madaukakin sarki yace fa in kana lakum ka dan sai da dabaru anan to sun yi a lahira kuma ai ba dabarun da za su fa in kana lakum kaidun fakidun in kuna da wani dabaru da za ku to sai Allah yace fakidun shine ayyama azwar jinni wal insi in tadatu an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu Allah yake la tanfudu la illa bisillah ba wanda yake yake kara wala tazuruna shay'a dan Allah yake إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce inna al-muttaqina haqiqa wa tsoron Allah fi zilalin suna cikin wasu inuyoyi wa uyun da mare mari na ruwa wa fawakiha da kuma kayan marmari ne mai tahun irin wanda suke so can ba da za a je a yi kaga yanzu biye da kake son mangwara ai babu ba kakarsa ba ce ko goba to can ba a bazantan yankewa la magadu adin wala mamnu'a duk abin da suke bukata ni ma ya shahuna a lokacin za su samu sai Allah ya ce kulu wa shrabu ku ci ku ta hani'an kuna masu farin ciki bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka kasance ta'maluna kuna wato aikatawa inna da zalika na jijil muslimin Allah yake kamar haka kuma muke saka wa masu kyautatawa duk wanda ya kyautata haka za mu saka ba wailun yawmin lil mukaddibin hakika azaba ta tabbata a wannan yini ga masu karyatawa sai Allah yake كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Allah madaukakin sarki ya ce kulu wata mata'u za a ce da yan wuta kulu kudi wata mata'u kudan ji daɗi kalilan na ɗan wani lokaci wanda ba shi da yawa innakum mujrimun domin ku mujrimai ne wai dun yawma idin lil mukaddibin hakika azaba ta tabbata a wannan yini ga masu karyatawa wa idza qila lahum irka'u idan aka ce da su ku yi ruku'i wato ku yi sallah kenan wani sashi na sallah aka faɗa la yarka'una ba za su yi ba ba sa yin sallah wai dun yawma idin lil mukaddibin azaba ta tabbata a wannan yini ga masu karyatawa sai Allah madaukakin kaga wannan wailin yau mai jinin mukaddi ita ce ta goma dama goma ce a cikin sura guda goma ce to amma ba kai da kake biya ta kawai a lafazi daya amma da ta farko da ta biyu da ta uku har zuwa ta goma ba iri ɗaya ba yawa abin da nake nufi da ba iri ɗaya ba ce duk lokacin da aka yi wani bayani aka ce wailin yau mai jinin mukaddi to wannan wailin yau mai jinin mukaddi na din tana da alaka da abin da aka faɗa ne a wannan gurin saboda haka ba irin ta biyu ba shine ma'anar da malamai suke kawo cewa wailin yawma idin lil mukazzimin azaba ta tabbata ga waɗanda suke karyata a wannan yini fa bi ayyi hadithin da wannan zance ne ba da hu bayan wannan alqur'ani yu'minu da kuma za su yi imani abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana a kamar yadda muka faɗa kun ga ya rage mana saura izini biyu Allah ya ara mana rana da lokaci insha Allah ta'ala saura izu biyu kamar za mu ce mun zo gangara kenan to muna so in Allah ya so ya yarda da mun dawo bayan sallah muna fara karatu ran da muka fara in Allah ya ara mana lokaci ranar za mu sa asusun tara abin da za mu yi walima don walima za mu yi in mun gaba yawa saboda haka za mu sa asusu insha Allah ta'ala bayan sallah karama wanda muke so kowa ya sa sadaka jariya ce da zamu yi walima mu gayyato manyan malaman mu ran da za a rufe ran da zamu yi katima ran da zamu yi katima ta Qur'anin gaba daya sannan abu na biyu kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala ana gobe azumi za mu fara tafsiri a mu'assasatu salafiya bayan la'asar kamar yadda na faɗa sannan ranar alhamis kamar yau 28 gobe da tara kwatan da ya cika watan to muna zai mun ganin tun da ya kai laraba za mu buɗe littafin da za a fara na azumi ranar alhamis a masallacin hidaya za mu fara daga nan sai mu ga za mu faɗi ranaku biyu da za mu rika littafin domin yana da ɗan yawa kaɗan haka kamar yadda aka saba duk shekara littafin yawanci yan uwa ne ke samar da shi a raba kusa akwai bawan Allah da ya ba da a ce kofi sha biyar guda talatin kofi talatin insha Allah ta'ala wanda yake so ya sa sadaka jariya shi na zai iya to za mu raba littafin ranar da za a fara littafin a masallacin hidaya magrib zuwa isha insha Allah ta'ala shi kuma wannan karatun kamar da muka fara da yau mun rufe dalili shi saboda mun zo kan gaba saura izi biyu yanzu muka shiga za mu ga mun ci abubuwa da yawa to insha Allah ta'ala bayan sallah Allah ya ara mana lokaci za mu dora a nan sannan akwai tambaya da aka turo wani ya yi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa malam fata alkhairi malam ina neman addu'o'i akan aure ya sako ni gaba to abubuwa sun tsaya shi ya gane a gaba auren ya sako shi to muna da Allah madaukakin sarki ya baka mafita Allah madaukakin sarki ya sai ta halima abubuwa kai ma Allah madaukakin sarki ya hada ka da kai masu sanin ya kamata wanda za ku sautaya wa juna tsakanin kai da domin yanzu gaskiya a auren rashi muna matsa wa kanmu ko ka matsa wa gidan amarya gidan amarya su matsa ba kowa yana matsa wa kowa yawwa to ya kamata a sauƙaƙa wa juna na biyu akwai aiki wanda zan fara yi shi ma ina neman addu'ar malam da sauran yan uwa to muna roƙon Allah kai auren ba da da gini za ka yi a lallai kuwa to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya lattafa ma ya ba ka mafita a ciki sai kuma addu'a ta karshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa akwai takarda da aka raba satin da ya wuce wani daga cikin yan uwa ya ma ce a gaya man magana ya ƙara wasu fotokofin to Allah ya sa malam mu ne da ya ƙaro kofi talatin satin da ya wuce sai aka yi manta da mata kullum muna karatu akwai mata a sama ba ba su takardar ba amma dai an ba su wani dan bangare daga cikin takardun ita wannan takardar amfanin ta sune ayatu qalatiyar tunda rayuwar ta riga ta zama wata iri yanzu kun ga an dina kiwon dabbobi kiwon mutane ai shi abin da yasa mun ba da ita lokacin da muna suratul a'raf da muka yi suratu ɗaha mun kuma mai mai gawa a gurare da dama mun dan fafaɗa mun yi fadi fa'idodin su amma gaskiya an ɗan lokaci kuma lokacin wasu ma ba sa zuwa amfani da su ne idan mutum yana zargin amma wani sihiri ko an wani nasa sihiri domin sihiri gaskiya ne asiru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir sihiri gaskiya ne yana da tasiri sai dai da kaddara wa Allah wa ma bi bari ajin min ahadin illa bi idnillah saboda haka ba wanda yake ji sai ka dona abu sai Allah ya ga dama yawa kuma Allah ya ce kulma ya abu bikum rabbi laula du'auku ba dan kula addu'a ba wani abin da kage ya zame ka ba dan addu'a ka ba ko duniyar ka ba za a ji ba ba za ka ga jin ka wallahi amma addu'a da kake ji Allah ya baka mafita to saboda haka amfanin wannan idan mutum mara lafiya ne har muka zo muka yi bayani akan in za ku iya tunawa tarimul bata nau'o'in sihirin ma muka ce akwai sihirul junun sihirul khamur sihirul marad sihirul tafriq sihirul um um ne kiran sa junun duka sai mun kawo guda takwas muka ce kowanne nau'i daga ciki idan mutum yana karanta wannan ya samu kaga ga suratul fatiha ayatul kursi ga babu ya musa in ma an turke wa in ma an kula wala man alka ga cikin surati yunus wa qala fir'auna tuni bi kulli sahirin alim za ku ga wani wasu guraren ya jajjala yi a cikin wannan guraren suna magana ne akan tsantsar magana akan sihirin to a nan gurin in mutum ya gana ma sai ya maimaita gurin mara misali nan gurin da aka zo wala ya'udu hizzuhuma da yakon ka wuce sai ka ƙara maimaitawa wala ya'udu hizzuhuma وهو العلي العظيم كان أبي halartu ma'anar wato abin da kake yi kuma ruwa za ka samu madaidaici wanda zai zo daidai bakinka yanzu sai iskar bakinka tana ne taba ruwan kana karantawa idan ka zo fa wa qala haqu wa badala ma kanu ya'malun shi ma zaka iya maimaitawa fa gulibu hunalika wa qalabu sabi gugurin da yi magana akan sihiri kana karantawa iskar bakinka na taba ruwan to bayan an gama tsaf idan ruwa ne zalla sai ka sha ruwan ka shafa a jikinka ka goga in mai dan yawa ne kuma an samu ganyen magarya guda bakwai an dandaka an zuba a ciki sai a sha sannan kuma a yi wanka da shi ragowar ruwan inda kai wanka da shi ba inda zai bukwata ba ka zuba a jikinka gaba ɗaya ruwan da ya zuba a cikin bawon da kai wanka da shi sai ka samu iska ta kawai ka zuba ko gurin shuka ya zanto tun da ka karanta ayoyin Allah kar ka zuba a fata to shi wannan haka kawai ko ba komai lafiyar karar kawai za ka iya yin sa don dafa u yanzu to kana yin sauta jibi biyu ko wata wata ko bayan wata kaza kawai ka yi yadda aka daina ciwon dabbobi yanzu na mutane ake sai yanzu Allah yana baka kariya shine dafa u da ake cewa to haka kawai za ka karanta ka sha ka ba wa yayanka a sha a goga a jiki ko a yi wanka da shi idan kuwa mutum ana ganin rashin lafiya ce da an kasa gane kanta har asibiti ake zuwa to sai a je a jere yau a yi har tsawon wasu kwanaki ko a kwana bakwai mara ko kuma a linka a yi jini ma har tsawon kwanaki sati biyu bawan Allah da ya fara yin fotokofi kamar yadda muka faɗa ya kawo wannan abin da muka yi har ofis wata mun yi karatu a malin yau ne wallahi da shi da abokinsa sun shigo akan yar uwansu mai wa Allah da sun magani abubuwa da yawa su bayan wato abubuwa na fitira sai na ce masa kai ba kana nan muka yi hayati da ɗalibiyar ba kuma ka san su sai yake ya rike to a je a yi wallahi ba a yi zafi ba dalilin da ya sa yake ya kamata a kuma buga yake ba a yi zafi ba ta zo ce wallahi malam ta warke dan kasuwa ne yake yanzu da yawa bai san adadin mutanen da yawa a kasuwa ba so da haka wannan shine dalili kaga an sai aka kwace wa yaro alawa da take hannun sai a bashi makofi to tunda mun sai ka je gidan boka to ga maganin zuwa gidan boka shine wannan saboda haka ya kawo mutane da yawa wanda shi ya gani a kansa da kuma abokansa wanda kuma dalilin karatu ne a wannan majalisi da aka faɗi fa'idar kuma ya ɗauka yake amfani da to so da haka shine amfanin wannan takarda shine amfanin ta haka kawai lafiyar ka lau za ka ɗauka kai lafiyar ka lokaci bayan lokaci ka rike wanda kuma aka ga yana rikin lafiyar sai a yi maza lokaci ana yi wannan shi ne abin da dama na ce insha Allah ta'ala muka zo za mu karin bayani akai abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wannan bawan Allah da aka mata annaci aka kashe mai iyali gaba ɗaya muna roƙo Allah ya ba su juriya da hakuri Allah madaukakin sarki ya ba su dangana su kuma Allah madaukakin sarki ya sa ta aljanna su kuma wannan bayan Allah Allah madaukakin sarki ka ƙara tuna musu asiri Allah kada ka ba su nutsuwa a zukatansu muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da kuma hunka maɗaukaka mu kuma Allah ka kare mu a duk inda muke Allah ka kare mu a hanyoyin mu da kasuwannin mu da masallatan mu muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da kuma hunka maɗaukaka ƴan uwa da suka bada tallafi na lissafi a ba wa ƴan uwa muna roƙon Allah ya saka musu da alkai Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya duk abin da muke jin tsoro Allah ka mana maganin sa ƴaƴan mu da kanne da suka kauta ana Allah ka shirya mana muna roƙon Allah ya suna yanka shawa da sufofin sa madaukaka Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين